Allah ya sa
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته a ci gaba da karatu a cikin wannan littafi na rihilatul kulub za mu tashi shafi na 92 nuka ta 61 نشوز المرأة قدر الرحم المصور في الثياب والشيطان النمام النياحة واللدم والندب الطعام في الأنصار البغي الخروج بالسيف والتكفير بالكبائر أذية المسلمين وشتمهم أذية أولياء, أذية أولياء الله ومعاداتهم من غير منار الأرض حدودها من سب أكابر الصحابة الواسلة في شعرها والمتفلجة والواشمة من أشار إلى أخيه بحديدة نوشبه يتمتع عمومه أذية المسلم أولياء الله ومعادته وجاهه نعم ما لنا شيء قبل أن من أيوكا نزل waɗanda suke zamowa sanadiyar musulmi ya yi mummunan cikawa Allah ya tsare mu ya ce na sassan da ɗaya shi ne nushuzul mar'a kudindini kudindinan mata aure ta wa mijinta kudindini a ya san wannan hausar ko na to mata aure ta kiyarda da mijinta shine malamai suke sha kudindini ta ce yadda da mijinta har kawai ba wani dalili na shari'a ba wai haila take ba ba rashin lafiya take ba na haka kawai saboda ta azabtar da shi ko ta bata masa rai to wannan zunubi ne babba ina cikin abin da yake sawa mata da cika ba imani Allah cewa na tattun da biyu yanke zumunta Allah maɗaukakin sarki shi ya haɗa zumunci ya haɗa yan uwa wani uwa ɗaya uba ɗaya wani uwa ɗaya kawai wani uba ɗaya kawai na wani ga sanin duka zumunta ne wani wan uba wani kanin uba wani kanwan uba wani yar wata yar uwa duka waɗannan Allah maɗaukakin sarki ya haɗa ba wanda yake da hannu a ciki Allah ganin damansa ya zaɓi wani ya mai da shi yayanka ya zaɓi wani ya mai da shi kaninka ya zaɓi wani ya mai da shi ɗanka ya zaɓi wani ya mai da shi kanwar mahaifiya mai da ita kanwar mahaifiya wani wani kanwar mahaifiya wani kanin mahaifi da sauransu to wannan zumunta da Allah maɗaukakin sarki ya haɗa ta wajibi ne dole musulmi ya sadar da ita yanke ta yana sa musulmi ya cika ba imani Allah ya kuma kamar da aka sani hadisa na sallallahu alaihi wasallam akan zumunta suna da yawa akwai wani hadisi mai ban tsoro ma wanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce da zumunta da cin amana road block za su yi akan siradi akan siradi za su kafa road block kuma kowa ya san wanda ya samu matsala a kan jiraɗi na zai fada na yawa cikin wuta kan jahannama yake Allah ya tsare da haka dole ne ka a tsare zumunci duk wanda Allah ya sa ƴan uwanka ne masu wadata ne ba su da wadata ne talakawa ne a birni suke a ƙauye suke to Allah ya wajabta ma ka tsare zumunta kuma kai da Allah madaukakin sarki ya sa ka tsare zumuntan gwargwadon irin ƙarfin da Allah ya yi gwargwadon abin da Allah ya hore ma idan Allah ya ma ƙarfin aljihu to ba za ka taɓa yin zumunta ba sai ka haɗa da aljihu in kana da kuɗi ɗan uwanka in ka je ka gaishe su ka ɗan san musu abin da Allah ya baka ka san musu a in ba baka je ba kana gaishe ku a waya ka ringa aika musu wannan shine zumunta na za su ji cewa lallai kai ɗan uwansu ne amma ba zai ka cije kuɗi a banki ba na kawai sai gaisuwa ba kawo ina wuni na kuma bai da kokobo ka ga irin wannan in ka ji maganganun da suke faɗa kai ba ba zai ma daɗi ba suna faɗan magana ko suna miyagun addu'a dan za ka ji suna gaisuwa za mu ci su gaishe mu kawai ba kyau to sai na na sittin da uku wanda yake yin hoto a jikin riga ko a jikin bango duroni kun san duroni duk wani abu mai rai haramun duk wani abu mai rai sai dai ka zana abin da bai da rai ka zana gida ka zana fanka ka zana agogo ka zana mota na ga shi nan ba su da iyaka amma duk wani abu mai rai to haramun na sittin da hudu shi ne annamam wato annamimi da hausa ma annumi ne ake ce ai an san annumi mai da wani ya je ya haɗa wani shi a duk kaiwa na annumi ne ne ya iya annumi mai shi ne ya ɗauko maganan wani ya zai ga wani ya zai ce wani kai wani ai baya kaunar ka wani ya zage ka wani ya yi kaza wani ya yi kaza wannan haramun annumi mai maza Allah ya ce la ya da kullu jannata annamma mai annabi mulki ba zai shiga aljanna ba saboda yana ɓata tsakanin al'ummar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam akwai kuma wannan annabi mulki kawai shine abincin su a wurare manya a ofisoshi a wurare za ka ga mutum shi da annabi mulki yake cin abinci ya je ya zagi wannan ya zagi wannan ya zagi wannan ya kama ne ya hada ya hana wajen kwanciyar hankali yawwa shi yana za kuma ba inda yake kai mutum sai dai halaka Allah kiya sai na lokacin da biyar shi ne an ya hasu kukan mutuwa kamar da muka karanta a baya kukan mutuwa ba ana nufin zubar da hawaye ba zubar da hawaye tausayi yake sa a zubar da hawaye manzon sallallahu alaihi wasallam shi ma ya zubar da hawaye amma kuka wanda yake akwai ladin shine dukan jiki marin fuska akwai na dabu shi ne yan fushin jiki ana mutum yana dubje-dubje yana zage-zage yana surutu ko wannan haramun ne kuma mutum ma yana wannan ne saboda baya ganin mala'iku dan da yana ganin mala'iku ma ba zai yi ba saboda ya tabbata idan mala'iku suka zo na mutuwa suka ɗau mutum sai ma sukan dan dakata a gida ana zuwa ana jaje masu ana ta hayaniya wanda ya fa hayaniya ma sai mutum na ta ihu sai mala'ika ce to shi wannan da yake ihun ma duba mana kura kwalon shi nawa na eh duba ce ai wannan sati ne zuwa labarin a wannan saura shekara takwas wannan saura shekara goma sha daya misali wannan saura ashirin da shiya shi ke na ai a ce wannan saura hamsin da tara misali shi ke nan da kaga illa mutum ya ji wannan kaga dole ne ce na na na na na sittin da shida shine wato zagin kabila zagin kabila shine adanu fil asab mutum ya ringa zagin wasu saboda kawai wani kabila ne saboda shi ai bai rabe saboda shi ba fulata saboda shi ba barbare ha yabi da shi na bahaushe ne na duka saboda mai shi kabila babu wanda ya yi shi shi ma sai Allah ba wanda za ka tambaya cewa wani wayoyi ya bullo a wata kabila a cikin mu ko akwai wanda ya ɗanyi wani fulan ya fito a wata kabila da ya zai waye gari ya ba wanda ya sani aikin Allah da haka ba maganan shi Allah sai yasa Allah ya ce inna akramakum inda Allah ya atqaku Allah ya ce ayyuhan ya ayyuhan nas ku inna khalaqnakum min dhakarin wa unsa wa ja'alnakum shu'uban wa qabaila lita'arafu sai ce inna akramakum inda Allah ya atqaku mu muka halice ku muka yi yarurruka muka yi kabilu dai iri iri Allah ya ce ni haka ne kawai don ku san juna ce mai daraja a cikin kowanne ya ku tsoron Allah so ba wani maganin shakai bahaushe ne Allah ba zai saka aljanna da kai ba waje ba ne Allah ba zai saka aljanna da kai ba fulatani ba ko dan kai ba barbare na Allah zai sa ka aljanna ne kawai in ka ji tsoronsa sa'an Allah ba zai sa ka aljanna don kai biyar ne za ce biyar ne zai shiga wuta ba a sai dai in bai ji tsoron Allah in ya ji tsoron Allah sai shiga aljanna ya bar balarabe na ya muri ya shiga aljanna ya bar balarabe saboda mai saboda ya ji tsoron Allah na sittin da bakwai shi ne albabi zalunci zalunci kowane iri Allah ya raba mu da shi na sittin da takwas shi ne wato fita zara takwabi a kan al'ummar musulmi mutum ya yaƙi al'ummar musulmi kowane iri domin dalili ko kuma ya rinka kafarta musulmi saboda ya yi wani sabo akwai masu aƙida kawai duk wanda ya yi sabo ya zama kafin kaga a wajen su ma na gaba musulmi dai har su ma kafirai ne na a to ai babu wanda baya sabo ka ke na wannan ba aƙidan musulmi ba ne na sittin da tara shine cutar da musulmi da kuma zagin ba a cutar musulmi ba a zagi musulmi wannan kaji an kira musulmi ne ba ana nufin ana cikin wanda ba musulmi ba ba ko ana zagin wanda ba musulmi a wannan shi ake magana ne amma in ka tashi wajen cuta ko arne ka cuta sai Allah ya saka ba in ka zagi arne yawa sai Allah ya saka ba sai dai idan Allah ne ya ya gaya masa magana kanana ta to na na na na saba'in shine cutar da waliyan Allah da gaba da gaba da waliyan Allah da cutar da waliyan Allah to yana sa dan adam ya cika ba imani so a ne waliyan Allah na duk masallacin nan waliyan Allah na eh yawwa allazina amanu wa kanu yattaqu da yake matsayi ne mai girma da wuya ka ga mutum ya fito ya ce ga ni ni ne wato Allah ne yake nuna shi Allah ne yake da da shi duk wani abin da yake na tsarkake kai ne musulmi baya yi da wuya ka ga mutum ya fito yana ce musulmi ne mumini ne na amma sai ya mumini ne saboda su so abin na Allah ne haka nan walintaka ba wani ne yake fitowa ya ce mutane ni wali bane mutane ne suke cewa na wane waliyin Allah ne sun ga alamun tsoron Allah duk wani yadda kaji ana cewa wane wali wane wali ba wai shi ne ya bude ya ce jama'a salamu alaikum ni ne wali ba na babu ko ɗaya saboda abin na Allah ne kuma yadda ake a samu shi ne imani da takawa in ka yi wannan sai ka ga maza Allah sallata ya faɗi yadda za mutum zai ta kusanci da Allah mutum wala ya zali abdi a hadisul qudusi ya taqalabu ilayya bin nawafili hatta uhibbu hatta uhibbu fa idza ahabtu kuntu sam'a wallazi yasma'u bihi wa basara wallazi yabsuru bihi wa yadahu allati yabdishu biha wa rijlahu allati yamshi biha wala in sa'alani la u'tiyannahu wala in sa'alani la u'izannahu Allah madaukakin sarki ce da ba na ba zai guji rera ta kusanta ta da ayyukan ibada da bilkili sadaka wa har sai na so shi to kaga duk wanda Allah ya sauke ya zama waliyin Allah yace in na so shi kuma ni ne zan zamo hannunsa zamo kafarsa da zamo jinsa na da zamo ganin shi in ya roƙe ni abu zan ba shi in ya ce na tsare shi zan tsare shi Allah ya samu zama waliyin Allah alhamdulillah haka za a yi haƙuri da su haka za a yi haƙuri da su a tura musu aniyar kada biye musu saboda wani sahabi ya zo ya tambayi annabi sallallahu alaihi wasallam ya rasul ina da yan uwa duk wani abin kirki ina yi musu duk wani taimako ina yi musu ina sada zumunci yace ina taimakon su cikin su ba mai taimako na ina sada zumunci su ba mai kula ni ina kaza duka ya lissafa duk wani abu sharri ni suke wa sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce masa idan baka wuce ba kana kan Allah ba zai gushe ba yana tare da kai kuma kamar kana kade musu tokar wuta ne a fuskar kuma Allah ba zai gushe ba ka lura da duk wanda ake haka a yan uwan ya hakuri za ka ga Allah daga shi a saman su ba suna ji suna gani sai Allah ya ɗaukaka shi amma sai ya hakuri jarabawa ce Allah ya riga ya yi alkawari ya ce waja'alna ba'adakum li ba'adin fitna sai Allah ya ce a tasbiru wa kana rabbuka basira Allah ya ce mun sanya shashin ku su zama wasu damuwa fitina jarabawa har kawai daga ma hankali Allah ya ce mu muka yi wannan kuma mun yi haka ne in ji Allah ya tasbiru mu gani ko za ku yi haƙuri sai ya ce wa kana rabbuka basira Allah yana kallon kowa kuma za ka haƙuri mutum yake bukata da addu'a eh Allah Allah amin amin na na na na to a a a a a filin alkiyama akwai gurub uku gurub guda uku gurub da farko kawai wuta za ta fi direct Allah ya yi kawai in wuta ne su ba ma wani wala bi ke bula mun yawan kiyamati wazna Allah ya ce ko awu ma wala mu da ba abun auna akwai kuma wanda direct aljanna za su ga kawai kuma za su yana hisabi boda wani ya haye da kyar wani ya haye da yayi rabi wani ya haye yayi ga su nan siraɗin wasu za su haura yana yankansu yana kurjinsu yana zamewa yana faɗawa duk ya kuku ne duk ina jina jina haka zai haye amma zai haye akwai wanda kuma za su je su haye ba su ma san sun hau ba sai sun zo kofa aljanna mala'iku an buɗe an ce bismillah ku shiga sai su ringa ina tirafi sai a ce ai daga kan shi kuka sabu saboda Allah ya wahum min faza'i yawma idin aminu Allah ce duk wani damuwa na ranar su suna cikin aminci ba ba sa cikin turbi Allah ya samu shi akwai masu tafiya na'am na gaskiya ne jikinsa da sauƙi lallai ba da lafiya yana buƙatar addu'a Allah ba shi lafiya eh Allah da kuma da sauƙi to wannan dai kuskure ne wato kasan shi karatun da za a yi mana ainihin karatun da muke bukata wanda duk ko'ina dai babu daɗi a matsayinmu na al'ummar musulmi muna mantawa da cewa da shugaban ma Allah ne yake da mu da shi kuma kamata ku nutu wallau yadda kuke haka za a samu ku shugaba yawa su wasu laifukan da wasu bala'an namu ne ba ma nashi ba shi ne zunubin shi na nan iya yi zunubi amma dai akwai aikinmu babu yadda za a yi a irin ayyukanmu da irin ɗabi'anmu mu ce muna neman shugaba na gari a yayin da muke ciki yanzu nan wasu na zina wasu na shan giya wasu na tafi wasu na tata wasu na na nuhun haka fa muke kuma muna son shugaba na gari na wanda zai zo komai ya mana daɗi kuma wannan daɗin ma da mutane muke ta nema babu shi a duniya ya kamata mutum ya san wannan duka drama na a'a duk wannan daɗi da ake jiri ko tura da suke faɗa kawai a fefa ne saurara ka ji na ce duk daɗi da ake faɗa na mulki da daɗin duniya da kyan ikonomi duk ƙarya ne ba a taɓa yi ba a duniya ko ba za a taɓa yi ba da haka kawai musulmi ya fuskanci Allah ya nemi Allah sauƙi shi Allah ko ko shaɗan aka ba mulkin ƙasar nan a shi shaɗan ainihin iblis a ba shi gaban ƙasa ya ɗauki fir'auna ba shi yawwa a bawa hamana sakataren gwamnati yawa wallahi ko sun suka zo in Allah ya yi za ka ji daɗi za ka ji daɗi Allah saboda duk abin yana hannunsa sa'an yanzu kowaye ya hau kowaye ya hau idan ba Allah ne ya mana sauki ba za mu samu sauki ko wani yana da da a wannan magana da haka sauki yana wajen Allah kuma lalle mu koma ga Allah akwai bukatuwar mu koma ga Allah sannan mu guji ga saban Allah alƙawarin Allah da ya ɗauka ba yadda za a inna Allah la yuzayyiru ma bi qaumi hatta yuzayyiru ma bi anfusihim yana nan ai mun barin ayoyin ake muke ta abin nan sai mutum ya yi lissafi ya yi lissafi da kai shi yana ga inda za a je ga yadda za a yi duk wani abin ka zo ka shirya ka kai Allah ne ya barka yanzu ba gashi zaɓe saura kwana nawa ba to a cikin takarar nan waye yake da tabbas za a yi zaben da shi na babu ai sai in Allah ya ga dama kai ma mai zaben wa kana da tabbas za ka kai zaben ne kaga duka babu ta haka abin yana hannunsa mu roƙe shi sauƙi amma lalle mu ji tsoron shi eh nan da za a ɗan samu sauƙi idan muka ji tsoron Allah ko shi ɗan ne ya hau Allah zai tankwasa shi ya yi mana abin kirki ai shi ma bai isa ba a wajen Allah ai ba wanda ya isa ne ko mu isin iblis da in haƙun Allah yana son ya mana abin ciki sai ya mana sai irin wannan karatun da ba su da daɗin ji shi ya kamata mu yi tunji Allah shi yadda mu akwai wanda za su yi tafiya Allah ya kai su lafiya Allah ya tsara hanya wanda ba su da lafiya kuma Allah ba su lafiya karanta fatiha bismillah ar-rahman ar-rahim alhamdulillah rabbil alamin الرحمن الرحيم مالك يوم الدين اياك نعبد واياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين امين اللهم انت الصاحب في السفر والخليفه بالاهل والمال والولد اللهم فضلنا بين ايدينا وقلبنا وايماننا وشرعنا وعافينا على دين وعلى الاسلام وقال سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين